أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة الغر المحجلين وبعد يروى مسلمين يروى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زامو يوم زامو ساكت لا ونندر في ون حدا كان هنا يوم سلام الله بذلك wanda ya zai yake saboda kan dalilai za mu hana shi a cikin rikon Allah wani mara wasu sarki a ranar na yau darasin zai shafi littafin nan shahararre ingantacce karɓaɓɓe a wurin al'umma wato sahihul bukhari riwayar mu na sahihul bukhari ta kasance daga malamai da yawa mafi shahara daga cikinsu malamai guda biyar waɗansu mun karanci wani abu na bukari a gabansu kuma suka ba mu ijara a cikin sauran waɗansu kuma da ba su da abinda muka samu da gare su ijara ne wanda karatun bai wuce mu saurare su suna ba da waɗansu matsaloli ko kuma suna waɗansu bayanai na addini ka'idar karɓar ilimi a wajen musulmi dama kan haka gajin wannan malaman biyar da na za farkon su shehu mu shehu islam wa sa'ada al'anam maulana alhaj ibrahim bin hajji abdullahi al-kaulafi wanda ana yi izini musamman idan na ziyarce shi a can kasar shi kaula a lokacin da yake yake zan karanta wani abu cikin hadisi abin da ya tawaka a gare shi kuma ba da izini da muka je a lokacin azumi ne sai fara kitabun iman da kitabun ilmi sannan ya karanta da mu kitabu siyam sai muka koma ba sai karatun na da wato kitabu jibal har muka zo babu aske da kudur a nan muka duka karatu ya yi jaja kan sauran daga cikin malamai waɗanda kuma haka ta dafa yi tsakanin da su a shek umar albaru almalki daga kuma cikin su a shek muhammad alhafiz bin abdulbafi sale almakri daga cikin waɗanda kuma muka samu ijaza daga gare su لقي ابن ادريس بن محمد العابد العراقي لقي هما الشيخ علي ابن عباس المالكي وإنما ما لقيت ذلك ذكر قيمة اسمه مال بن والنشيد محمد عبد الحي الكتاني والليل رواية a wurin baban shi muhammad abdul kabir al-kattani wanda ya karbi ilimin wajen al-hafiz abdul ghani ibn hajjari al-dahlawi wanda shi kuma ya karbi abin wurin babansa abi sa'id al-dahlawi ده محدث الآفاق محمد بن إسحاق الدهلوي سوفي إنهم شيخ رسول وجدنا علماء الشيخ المحدث عبد العزيز بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي ولا أتى في سنة سنة شاب ولي الله الدهلوي شيء عبد العزيز يعني رواية أو ينبع غير وأبو عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي وان يتركي تراقي أول محمد بن إبراهيم القراني شيا تركي تراقي أول ما بيشي إبراهيم القراني المدني وان يتركي شيما تراقي أول ما بنسى نجم الدين محمد ابن محمد الغيثي العامل الدمشقي wanda shi kuma ya karɓa karatun wannan littafi daga babansa Badruddin Al-Amin wanda shi kuma ya karatu a wurin Ashir Zakariya Al-Ansari wanda shi kuma ya karɓi karatunsa a wurin Amir Mu'minin Al-Hadith Al-Hafiz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani wanda shi kuma ya karatu a wurin alburhan ibrahim bin ahmad al-sannusi wanda ya yi karatu a wurin abin abbas ahmad bin abi talib al-hajja wanda ya yi karatu a wurin tafsirat muhammad al-tafsirat al-husayn al-tafsirat al-husayn al-dawud al-tijidi shi kuma al-tafsirat ya yi karatunsa a wurin wato malaminsa أبي الوقت عبد عبد الأول ابن عيسى السجلي السجلي الهروي والنهاية الأولى أبو الحسين الداوودي والنهاية الأولى أبو محمد عبد الله ابن أحمد السرقسي والنهاية الأولى أول ما ليس محمد ابن يوسف الجربري والنهاية الأولى أول ما ليس أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بسيطة البخاري ولا لا مقارنة للتاكل ولا سلسلة اتكي مكي كثير مكي كما انجلتي او جمع لمن حديثي اهالي من كل شيء زامو كم بياني وإن الأبوة اللوكة تنسو يا سام محمد بن إسماعيل البخاري ya ce a cikin littafin rahimahullah kaifa kana bad'u wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine zance da ya fito daga bakin shi Muhammad ibn Isma'ila al-Bukhari kaifa kana bad'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to a takaice wannan littafi Bukhari littafi ne wanda malamai sun gabuwa a kan cewa shi ne na farko daga nadirinsa wanda aka rubuta shi a kan ingantattun hadisai kadai aka tsara ko kuma aka tara hadisai ingantattu kadai aka tara wannan littafi bayan shi kuwa shi ne wato littafin nan na imam muslim ibn hajjaj al-kushairi al-naisaburi wanda shi ne na biyunsa wanda ake haɗa su a ce asfafi haini ko kuma littattafan guda biyu wato hadisi a bisa gaskiya kamar yadda ne musulmi musulunci yana da wato abubuwa ko kuma tushe karɓar hukunci guda biyu na ɗaya shi ne alƙur'ani da girma na biyu shi ne abin da ake ce ma hadisi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi abubuwa guda uku wato manya-manyan abubuwa amma suna da kasa abinda ake nufi da hadisi shi ne abinda aka nuna ko da isnadi zuwa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah ya ce kaza wato abin da ya furta ma'ana abin da ya faɗa da bakinsa a nan za mu ce faɗi faɗi wato ƙasi ne ne wato ɗaya ne daga cikin kasusuwa na hadisi kashi ɗaya ke nan daga cikin kashi uku na hadisi shi ne abin da ake nufi wato ƙasimu shi ƙasimu shi shi ne abin da in ka haɗa su za su zama ɗaya ko uku ko haka su zama ɗaya misali in ka ce wato zance wajen nahu al-kalam sai ka zo ka ce suna ne ko fi'ili ne ko harafi ne ko kowane ɗaya ƙasimu ne na sauran to faɗin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine na farko na biyu ai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kuma aka gwaito mana wato da hujjoji tabbatattu abu na uku shine wato abinda ake ce masa iqrar ko kuma taqriri taqriri abinda ake nufi da shi shine duk wani abu da aka aikata ko an faɗa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi shiru bai ce komai ba to waɗannan abubuwan guda uku su ake ce ma hadisi abubuwan da suka rasanta da wannan shine abin da ya shafi siffar zatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kasancewarsa tsayin kaza launin kaza gashi shi kaza tafiyar shi inda take kaza zuwa ƙarshen wannan shi ma ya shiga cikin hadisi haka nan kuma sifofi na zafi na koyi wato halayen rai kasancewar sa mai yawan karanci mai yawan fara'a da murmushi da son alheri da mutane da sauran ne abubuwa waɗanda Allah ya keɓe shi da su waɗanda sai dai a yi koyi da shi cikin su ba wanda zai iya ya yi gasa cikin su da shi don babu mai kama da shi cikin waɗannan abubuwan to duk da waɗannan abubuwa da malaman hadisi suka rawaito sun shafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zafinsa rayuwarsa bai shi kasancewar fadin shi da aiki da kuma tabbatar da wani da yi wato a kan dance ko kuma a kan kai waɗannan duka suna da cikin abin da ake ce masa hadisi to wannan hadisi da jumlarsa gaba ɗaya duk abin da ya zama hanya ce ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma siffa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tafiya wannan za a ce masa wato sunna na ma'aikin Allah tsiran Allah da amincin sa su tabbata da shi abin da ake nufi da sunna wato hanya hanya rayuwa manhaja na rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam in abu ne yake fashi yake faɗa ko aikatawa ne ke yi ko kuma kwatantuwa ne ke da shi ko kuma ana yi a gabansa yana gani ana faɗa a gabansa yana gani ya yi shuru to an sani shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman Allah ya aiko shi don yi wa mutane bayani yin shuru lokacin da ana buƙatar bayani abu ne wanda ya koyo daga annabawa da manzannin Allah don haka a wajen usul ana ce la ya zuru tasirin bayani an waqti hada baya halatta da annabi ba wato ba ingantacce bane da annabawa da wanda Allah ya ko saboda ya bayyana wa mutane tabarkinsa da kuma hukuncinsa ya ga abubuwa ana yi bisa fuskure ya shiru ya bar su har lokacin da wuce wannan baya faruwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة وكما تأخير البيان إلى الفراغ من الكلام وكما إلى الفراغ من الشغل جائز لو تقي da yawa a tambayi manzon Allah yana cikin wani labari ba zai ba da amsa ba sai ya gama abin da ke gabansa ya ce to ina mai tambaya sannan kuma ya ba da amsa to aka ce jinkiri irin wannan an halarta wa da ya halarta gare shi amma ya tambaye shi ko kuma a yi abu wanda yana buƙatar bayani ya bari ba zai bayani ba har abin ya wuce ya wuce ba mutane su manta da wannan baya وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka wannan hadisi da muke magana a kan ya kasu kashi-kashi amma za mu raba shi kamar haka akwai hadisi wanda ake yi masa sahiya akwai kuma hadisi wanda ake yi masa zahiri to shi sahihi in ya kasu kashi daban-daban manya-manya akwai hadisi wanda ake ce masa hadisi mutawatir hadisi mutawatir shine hadisin da aka rawaito shi jama'a masu dimbin yawa tun farko mutum da yawa suka ji a tsakiya ma mutum da yawa sun karba daga na farko karshe kuma mutane da yawa suka karba daga na tsakiyar to hadisi wanda ya taso irin wannan isnadi har ya iso da yau wannan ana ce masa hadisin mutawatir wannan hadisi mutawatiri mutawatiri ba a sharkanta cewa waɗanda suka ruwaito shi su kasance dukan su adilai ba a'a abu ne wanda yake ya zama a fili ne kamar cewa dai labarin a lokacin da aka yi lokacin shekarar da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a shekarar ne sarki Yaman ya kawo hari ga Ka'aba to kaga wannan labari kafirai da musulmi mutane masu adalci marasa adalci duk suna faɗa kuma mutane suna ji da saboda haka wannan ɗin ya zama abu ne wanda yake za a yarda da shi a takaice dai shi hadisi mutawatir shi ne hadisin da kokonto ko shakka baya shiga a jiki irin wannan hadisai ba masu yawa bane su kaɗan ne amma daga cikinsu akwai hadisai kamar hadisin da ya shafi abinda da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa na cewa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk mutumin da yayi min ƙarya yayi min ƙari abinda ban faɗa ba ta na to mutumin nan ya zaɓi mazauni shi cikin wutar jahannama haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa saboda haka malamai sun yi ijma'i a kan cewa yin ƙarya yi wa annabi ƙarya abu ne haramtacce amma shi ya zama kafiri da kafirci ko bai zama ba da yawa daga cikin malamai sun ce idan shi ne yi wa annabi ƙarya ya yarda cewa yin ƙarya din nan ba laifi ba ne ya zama kafiri ne tunda ya halasta ma kansa ya ƙara cikin addinin Allah abin da Allah bai ba da umarni da shi ba bai ba da izini da shi ba domin yi wa annabi ƙarya ai nufin a ƙara wani hukunci a cikin addini wanda Allah bai saukar ba a takaice hadisin nan na man kazaba alayhi muta'ammidan bal yatabawwa maq'adahu min nar yana da cikin hadisai mutawatir hadisin kuma na al-haw wato wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hawdul kautsar wanda a jiki mu'minai gobe a lahira za su sha shi ma yana da cikin hadisai wato mutawatirai daga cikin hadisai mutawatirai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin nan na almasu ala al wato shafa akan wato kofi ko kuma akan takalma mutum yayi alwala bayan ya alwala ya gama alwalar da sarai kafafun da dubi ya wanke sannan ya sa takalmarsa kuma wannan takalma tsarkararru idan nan gaba yi alwala da wanke sauran kafafu in ya zo wurin takalma kuma ya shafe a kan wannan shafa a kan takalma wato matsala kusai ne yana daga cikin hadisai wato hadisinsa yana daga cikin hadisai mutawatirai haka kuma daga hannaye wajen takbirul ihrami mutum ya ɗaga hannunsa sannan ya ce Allahu Akbar yana da cikin hadisai wato mutawatirai akwai wani hadisi kuma wanda Sheikh Muhammad al-Hafiz da makamantansa sun ɗauka mutawatiri ne shine hadisin da na duk mutumin da aka yi mishi rasuwa ya karanta kul huwa dubu ta zama fansa ga mutuminsa wanda ya rasu wannan hadisi shi ma an ɗauka yana da yana daga cikin hadisai wato mutawatirai a takaice dai jalalu dina sunuki yana ce duk hadisi wanda jama'a masu ɗimbin yawa ko kuma waɗanda adadin su ya wuce goma goma ko ma goma ne to ya zama hadisi mutawatiri shi yasa yana faɗa wa ma rawahu adadun jammul yajib fi halat imanin ala kadib fal mutawatir to atbu shine to har yanzu yana nuna wasu والقول قيدوا بعشرة وهو لدي أجود أولي يدي wasu sun kayyade hadisi mutawatir da wanda da wanda mutum goma suka rawaito shi to a nashi zabin wannan ra'ayi shi ya fi ƙarfi ya fi kyautatuwa kuma ya fi sauki ga al'umma don ya fi ihtiyati domin in hadisi mutawatiri ne ka bar aiki da shi to kaga ta yi sako domin alhadisu mutawatiru yufidul ilma to wannan hadisi mutawatiri kenan kashi na biyu na daga cikin hadisi sahihi shine wato mashhuri mashhuri shine wanda mutum fiye da uku suka ruwaito shi ko daga uku zuwa sama suka ruwaito shi wato wannan hadisi ana ce masa mashhur sai kuma hadis wato wanda aka ruwaito shi mutum tsakanin biyu zuwa uku sai kuma a zo a kan alhadisu alfardu alfard shine wanda mutum guda ya ruwaito shi to daga mutawatiri dai shi mashhuri da azizi da wannan far da muka faɗa duka gaba ɗaya ana ce musu ahadu ahadu shi ne hadisi wanda aka rawaito yawan ma'abota riwayarsa yawan su bai kai na mutawatiri ba bai kai na tawatiri ba shi wannan za a ce masa ahadu ko mashhuri ma ahadu ne ko azizi ma ahadu ne da duk wani hadisi sahihi ahadu to wannan shi ne dai absamu nan hadisi sahih daga cikin hadisi akwai sashe na biyu wanda ake ce masa wato daga sahihi ko kuma daga wanda za a yi aiki da shi akwai sashe na biyu wanda ake ce masa alhadisu alhasan alhadisu alhasan shi daidai yake da hadisi sahihi amma bambanci tsakanin su ɗaya ne hadisi sahihi muka ce sharaɗinsa ya kasance wato mazajensa dukansu adilai ne kuma na baya ya yi karatu ko na baya ya yi karatu ko ya sadu da na gaba sa'an nan kuma su kasance dukansu ma'abota haska sannan kuma suna ma'abotan tallili suna da ƙarfin tallili wajen rubutu wato zafi wajen rubutu ko kuma wajen wato hadda na zuciya to idan wa'annan sharuɗa sun samu sai aka samu kuma sharaɗin rashin sujudi wato rashin saba wato rashin sabawar hafizi da sauran kufaru ko kuma siƙa da sauran sifati idan mutane dukkan su sifati ne sai ɗaya daga cikin ya saba ma sauran wajen ba da labarin abin da suka ji wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan sai wanda ya saba ma jama'a za a ce hadisin sa sahihun shaddu sauran kuma shine wato hadisi ko da shi farko ne wato takafe ne to idan kuma wato shi hadisi ya tara waɗannan sharɗa duka shuzuzi ya zama babu illa illa kuma ta zama babu ita illa wani aibi ne na hadisi ko na isnadi wanda kaɗan ne daga cikin malaman hadisi za su sani sai gogaye waɗanda zurfin su yake inda kai wajen sanin halayen ma'abota riwaya da ɗabi'unsu da kasashensu da tarihin rayuwarsu da sauransu domin idan wani ya ce maka na karɓi hadisi na abuwa ne farko abin da za ka duba shin shi da wanda ya ambaci sunansa ɗin nan sai zamani ɗaya in sai zamani ɗaya za ka duba to shin ya yi wasu hatu in yana yi wasu hatu to shin aina suka hatu idan ka tabbatar cewa sun hatu a lokacin ne za ka koma kan su gobe to shi kan shi din mai gaskiya ne in ya zama mai gaskiya shin da kai waɗanda suka suka rawaito wannan abun tare da shi riwayar cikin nan babu illa a cikinta to irin waɗannan abubuwa wato sabro sabro al-isnadin nan shine babban ka'ida na sanin illan hadisi saboda haka sanin illa da kwai hanya guda biyu hanya ɗaya hanyar wato naqlu karba a wurin malam hanya ta biyu ita ce wato ba wai karba a wurin malamai bane a'a wajen yawan karatunka na hadisi za ka kai wani matsayi na nuni yadda idan an karanta maka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗa ba za ka ji jikinka da zafin ka da ruhin ka duk sauki to anan kana iya yin amfani da wani in kun karanta littattafan hadisi da yawa za ku samu wasu abubuwa din nan jiki ne kan ba mutum wannan magana baya kama da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da shike haka din ba ba ana ba ba abu ne wanda ake so kowa yayi amfani da shi bane ana so a dogara akan abin da za a karba daga wurin malaman hadisi to wannan hadisi hasan da muka faɗa ya yi daidai da hadisi sahihi abin da inda suka rabu shine wajen dabbi wato malaman adilai ne kuma suna sun akwai ittisal akwai adala akwai khuluwu min ash-shuzur waɗannan duk akwai su amma sifa guda wanda ta zama babu ita ce sifatu dhabt wato mutum haddar da ba daidai ba ko kuma rubutun shi ba wanda za a iya a bada shaida a kai ba domin za ka samu mutum ya rubuta abu da zai kasa karanta saboda rubutun shi dama haka ba ka'ida ko kuma al'adar rubutu ne ke yi to irin wannan ya ya tara hadisai to wata kila ko kon da yakan shiga cikin lamarin shi saboda haka in mutum ya gaza wajen babbi ko kuma ya gaza wajen abin da muka fata na hatta to hadisin nan za a ce masa hasan ba sahihi bane idan ya samu wato shaidu da yawa wa'anda za su karfafa shi sai a ce sahihun li ghairihi ba sahihu li zatihi ba hasan li zatihi sahihu li ghairihi in kuma hadisin ya kasa rutbar hadisi hasan to wannan hadisi sai zama wani abu daban kenan shi ne abin da ake ce masa alhadisu ad-da'if to kaga shi hadisu hadisu sahih mutawatiri ne in mutawatiri ne zai shiga a cikin sha'anin aqida da kuma hukunci wato wajen halal da haram in kuma ya zama wato sahihi ne ba mutawatiri ba abun ma abota sunna da baki daya zai shiga shi ma a cikin wato aqida da halal da haram kadan daga cikin ahli sunna sun ce a zai shiga cikin halal da haram ba zai shiga wajen aqida ba domin aqida abu ne wanda yake ya tafi zafin Allah ba za a tabbatar wata siffa da Allah ba sai da dalili wanda yake ingantacce daga Qur'ani ko kuma a koyi wani abu da gare shi sai dai da hujja tabbatacciya daga Qur'ani mai girma ko kuma hadisi mutawatiri wanda ya kan fa'idantar da ilimi abinda ake nufi da ilimi shine ma'ana wanda zai zauna a zuciya mutum zai yarda da shi ma'ana wanda ba zai kankari ba saboda karfinsa a zuciya wato kokonto ba zai iya girgizar da shi ba to shi ba ifi bil ilimi ba ifi yakan fara da hadisi wanda aka kore sinadinsa ya zo ya tsaya kan sahabi ba sani ba shin annabi ya fata ko kuma faɗi na sahabi ne wannan ana ce masa mauku mauku in bai samu wasu dalilai ba za a lissafa shi a cikin hadisai waɗanda za a dangana su da sahabai ba za a dangana su da annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma in isnadi ya zo tsaya akan tabi'i to saboda zaton cewa tabi'i mai yiwuwa ne ya ji wannan zance daga wurin sahabi ko kuma ji shi wurin wani tajiki to in ya ji wurin tajiki ka wannan tajiki adali wanda za a dogara da shi ko kuma ba adali ba saboda haka hadisi maqsudi wato ana ce masa maqsudi shi wannan maqsudi ba a san da shi haka nan kuma munqati ko kuma mu'dal shi munqati shi ma wanda aka samu mutum guda biyu tsakanin annabi da shi wato tabi'i da tabi'i tabi'i sun ba daga cikin salsalar domin kafin akwai murban wanda ake samun fatuwar mazajen sanadi daga wuri biyu yana da illa wuri biyu shi ma ana ce masa wato zahifi to a takaice duk wani hadisi wanda an rasa sifofin hadisi sahihi tattare da shi wato isnadin da ya rasa sifofin hadisi sahihi ya rasa kuma sifofin hadisi wanda yake ba sahihi ba ana nufin hasan wanda ya rasa waɗannan sifofi duka ya rasa siffar inganci kenan ba za ka iya karɓa a yi amfani da shi ba sai idan mun samu salsaloli daban-daban shaidu bayan shaidu hujja bayan hujja sun tattaru da yawa a lokacin za mu ba shi sunan hasanu li ghairihi da'ifu li zatihi hasanu li ghairihi to a cikin siffar hadisi wanda yake wato na ƙarya ko kuma mawdu'i ko hadisin da ba za a ana iya samun munkari